أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ainihin wato biyu kenan ko za mu ci daren uku ga watan ainihin rabi'ul thani hijira na da alif 438 daidai da 31 ga watan 12 2016 miladiyya wannan kuma shine darasinmu na uku daga cikin karatun littafin mathlul usul thalatha وأدلتها واللفر الشيخ العلامة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ألا مدوكتين سركي يجيك أي شيء غافر تامش جبار مسلمي إذن به من تابع درس مدية قباتا من زياني عندما ليك كرمتو منا wasu mas'aloli kusan guda hudu a inda yake bayyana mana cewa lallai ya kamata ko ya zama wajibi mutum ya san waɗannan abubuwa guda hudu baki ɗaya na farko shine ilimi na sanin Allah da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sanin ainihin addinin musulunci ta hanyar dalilai na biyunsu kuma shine yin aiki da shi na uku yin kira yin da'awa zuwa ga Allah da manzonsa na hudu shine yin haƙuri game da cutar wanda zaka samu a cikin karantarwa da kake yi Allah ta'ala ka shiryar da mu inda malin ya kawo mana dalili akan haka dalili ta shine fadin Allah ta'ala wal asri innal insana lafi khusr ina rantsuwa da zamani inji Allah lalle mutum yana cikin hasara illal ladina amanu wa amilus salihat sai dai waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari wa tawasaw bil haqqi suka yi wa kansu kuma ainihin wato wasici da gaskiya shine taimakon juna akan alkhairi taimakon juna wajen aikata aikin da yake ainihin wato biyayya ne ga Allah madaukakin sarki shi yasa wani malami mai suna malam Salihul Munajjid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi ya dauki alqamar alqalamin sa Muhammad Salihul Munajjid ya rubuta wani littafi gashi na dan karami sunan littafin kunu adil khairi a'wana kunu alal khairi a'wanan ku zamto masu taimakon juna ku zamto mataimaka juna akan aikata alkhairi wannan malamin yayi wannan rubutun ne domin ainihin wato ya farkar da al'umma daga baccin da tare tana yi ina fata an gane wannan jama'a domin taimakon mutum babu taimakon da zaka yi wa mutum a rayuwar nan kakaf irin ka karantar da shi addini ka sanar da shi Allah ka sanar da shi yadda zai gudanar da rayuwar shi a tsarin da Allah da ya halice shi ke so a tsarin irin karantarwar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya rayu gashi nan malamin yayi kokarin bayani sosai dangane da abin da ya shafi ainihin taimakekeniya na juna akan aikata ayyukan alkhairi jama'a ina fata an gane wannan akan ayyukan da'a da sauransu shi yake magana wa tawasau bil haqq ku yi wa kanku wasici domin an ce attawasi shine wani ya taimaki wani wani ma ya taimaki wani an gane wannan ko yawwa to hakanan ya kunshi ainihin wato abin da ya shafi yin haƙuri akan aikata ayyukan alkhairi an gane wannan ko shine watawasau bis sabr da yi wa juna wasici akan haƙuri haƙuri wani babban al'amari ne jama'a wanda wanda Allah ya so yake ba shi cikakken haƙuri domin ba kai bane zaka ce ni mai haƙuri ne a'a sai an duba halayenka da ɗabi'unka da yadda kake gudanar da rayuwarka sai a gane kai mai haƙurin ne wani haƙurin da yake da shi ƙwaya ɗaya ne shi ne haƙuri a kan mu'amala tsakanin shi da mutane in an cuce shi ya yi haƙuri wannan kuma ya sani samu sakamako a wurin Allah shi ya sama ya yi haƙuri wani ba shi da haƙuri gaba da saba wa Allah wani ba shi da haƙuri akan yi wa Allah ta'ala biyayya wani ba shi da haƙuri akan jure makaddaran da Allah ya sa zai same shi domin jama'a mu sani a cikin haƙurin nan guda uku wanda yafi kowanne wahala shine as-sabru ala aqdari llahi al-mu'lima yin haƙuri akan kaddaran Allah mai radadi wacce Allah kadar su ya same ka to kullum bayan Allah idan abu ya same su cewa suke lalle dama haka Allah ta'ala ya so sai su koma zuwa ga Allah sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha shikenan ka wuce wannan wurin in an zo ana magana hakuri kace ya hakuri amma ka mutuwa ne hakuri alhamdulillah mun gode wa Allah muna fatan Allah ya ba mu ladan masu hakuri Allah ya ba mu ikon jurewa kai wa kanka addu'an alkhairi amma ya hakuri hakuri ya zama dole kinan kai ba dan Allah zaka yi hakurin ba saboda dole ne to dole ta baka lada jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka shirye da mu to ayi wa juna wasici da abin da ya shafi ainihin wato yin hakuri domin jama'a bautawa Allah ba sai an yi hakuri ko dan yanzu yadda ake san na a'a shi ma wannan kuskure ne haƙuri sai ma'aiki ba na manzo Allah ne kadai mai haƙuri ne ba zan yi ba eh ya haƙuri haƙuri sai ma'aiki ma'ana manzo Allah ne kadai mai haƙuri ni kan ba zan yi ba to sai ma'aiki me kake nufi kenan in ba haka ba ya haƙuri haƙuri mun gode Allah muna fatan Allah ya ba mu ladan masu haƙuri shikenan kasha dan kaina haƙuri jama'a sai an samu abubuwa guda biyu sai ka haƙurƙurtar da kanka a zuciyanka farko tukuna ka rarrashi kanka na biyu sannan kuma ka yi mai a sami akwai al'ihtisab shi ne akwai neman lada akan wannan haƙurin da ka yi haƙuri ake ibada ne ba kuma aikin gaba ba ne aikin mai aikin zuciya ce shi yasa ka je karanta littafin tuhfatul iraqiyya fil a'mal qalbiyya a inda malam ibnu taymiya yazo yana magana hatta bakin ciki sai da ya maka magana akan shi al-huzn al-ham algham ayyukan zukata ne amma suna da alaka da ayyukan da ke yau da gobe ina fata an gane waɗanda za su samu musulmi da haka dole a tattauna magana a kuma baiwa musulmi haƙuri da hanyoyin da zai bi wajen ainihin wato gudanar da rayuwarsa jama'a an fahimci wannan ko na'am to haka nan ainihin wato watawasau bil haqqi watawasau bis sabr hani gabarin aikata mummuna da umarni da aikata aikin alkhairi jama'a yana daga cikin wannan wasiyya wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah ta'ala ka tsare mana imani shine al-imam shafi'i wanda sunansa ana masa alkunya da Abu Abdullah Abu man Abu Abdullah ainihin sunansa shine Muhammad ibn Idris ibn Uthman ibn Shafi' alhashimi alƙurashi ba ƙurashi mutumin garin makka ne asalin iyayen shi ɗan garin makka ne amma shi an haife shi a ina a gaza falastin inda kan ya cewa filin a wannan zirin gaza ko to a nan garin aka haifi muhammad ibn idris a shafi'i allah maɗaukaci sarki ya ji ƙanshi babban malami ne an haife shi a shekara 150 bayan hijira ya rasu kuma hijira tana da ainihin wato shekara ɗari biyu da ainihin wato hudu daidai ya rasu Allah ta'ala ya gafarta mishi to shine sai yake cewa law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura da a ce fa Allah bai saukarwa halittinsa da wani wa'azi da wani kira na musamman ba sai wannan suran yace lakafatu da wannan surar ta ishe su ina fata an gane wannan saboda irin muhimmancin da wannan surar take da shi da za mu ɗauko darussa da malamai suka fitar a ƙashin wannan surar jama'a da kun sha mamaki da kun ga irin yadda malamai suka ba wannan sura muhimmanci kana ganta mai aya uku kacal ko kace to ai wal asri ne to shikenan me wal asri to ka kuma maganganun malamai kuma kaji me suka tattauna mm Allah ta'ala ya ji gansu Imam Shafi yace da Allah bai saukar da wata aya a cikin Al-Qur'ani ba wata hujja sai wannan da ta yi shahadatin sa an gane saboda muhimmancin wannan sura Allah ta'ala ka tsare mana imani وقال البخاري الإمام البخاري رحمه الله تعالى شيما سننسى أنا مسألة أبيد أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري هو ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري سننسى كين كين دوانا كي سننشي بخاري كو بهاري كو بهاري لكي تشوى حوصكو ainihin sunansa Muhammad sunan garin idafa ce ba a cewa Bukhari kadai sai Muhammadul Bukhari an gane wannan ko asalin sunan yadda yake kenan an gane ko Muhammadul Bukhari ko Muhammadu Bukhari amma asali ya kamata zama alif da lam ne Muhammad al-Bukhari an gane ne asalin sunansa Muhammad ne ana jingina shi zuwa garin su ne Bukhara an gane wannan ko dan kawai dauka tsuran sunan bukhari din kawai shine suna a an takaita da kace rawahu al-bukhari ma'ana rawahu abu abdullah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al-mughira ibn bardizba al-bukhari an gane wannan ko rahimahullah ta'ala imam al-bukhari da ya tashi a cikin sahih al-bukhari sai ya bude wani babi jama'a mai matsar muhimmanci sai ya ce babun ga wani babi wanda zai mana bayani akan al-ilmu qabla al-qawl wal amal abin da ake so shine ka fara koyan ilimi kafin ka fara wani zance a addini a yadda da kai ko a matsayin bauta ga Allah ka fara koyan ilimi kafin ka fara gabatar da wani aiki na alkhairi saboda da magananka zance a matsayin ibada da aikinka a matsayin ibada ka sani Allah baya karban su sai da ilimi shi yasa ya bude maka wannan babu yace maka babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal babun da zai bayani game da me a fara koyan ilimi a fara neman sani gabanin ka budi baki kai wata magana game da ibada gabanin ka aikata wani aiki na ibada ga Allah kai karba kenan anan sai ya fahimci cewa ashe duk mai bautawa Allah bisa ga jahilci yaya amin yana wahala ko dan ka'ida ne ah to baka san wanda zaka bautawa din ba baka san me zaka bauta masa da shi din ba ta yaya zaka yi ka bauta masa da kyau zai yi shi yasa al-imam ibn rajab al-hanbali rahimahullah kullun ina mai ta wannan maganar yake cewa shi jahili baya jin tsoron Allah in ba haka ba to bai san wanda zai ji tsoron ba bai san kuma abin da zai tsoratan ba bai san kuma ya zai ji tsoron ba ta ya zai ji tsoron Allah ba zai yi ba shi yasa Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kenan jama'a al-muhimmu neman ilimi wajibi ne akan mu gabanin ka faɗi wata magana zance Allah ya karba gabanin ka aikata wani aiki har ya zama karɓaɓɓe a wurin Allah jama'a dole sai ka nemi sani game da wannan al'amari musamman the young generation da muke ciki a yanzu wanda zamanin da muke ciki yanzu jama'a bala'in yayi yawa abubuwa da ke kawar da mutane gaban bin hanyar Allah sun yi yawa gaba ɗaya makarantar addinin ta zama wata iri in ma kana karantar sai ɗauki wannan wani gidajen mutum ne sai ma wani ya zo maka da wani abu sai ya ɗauka wai kai ba gidaje ne ba kama iya komi ba da ka fara nuna masa ai kaza ka tace wato ustazu kuma kun san wannan ka jire ni ma'ana ustazu bai san komi ba sai Allah to ai ko ustazu ya ji daɗi ko tunda bai san komi ba sai Allah kai kuma baka san baka san Allah ba sai komai akwai asara ko babu Allah ka shiryar da mu to Imam Bukhari ya bude wannan babi ne sai ya ce wa dalilu dalili akan ka fara neman ilimi gabanin komai gabanin zance gabanin aiki qauluhu ta'ala shine fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa fa'lam annahu la ilaha illa Allah ya kai manzon Allah ka nemi sani cewa ka sani kuma cewa lallai babu abin bauta bisa cancanta sai Allah wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarin zunubanka a wajen Allah walil mu'minina wal mu'minat sannan ka nema wa mu'minai maza da mu'minai mata wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum Allah yana sani da kai komanku sannan kuma yana sani da makomanku kenan wannan gabar jama'a al-imam al-bukhari ya kawo mana wannan babu ne domin ya nuna mana wajibcin mutum ya nemi ilimi gabanin ya fara faɗin wani abu a addini gabanin ya fara aiwatar da wani aiki saboda idan mutum bai sani ba ta ya za a yi ya bauta wa Allah bai sani ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi sallah a gaban manzon Allah manzon Allah ya ce bai irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah dan kai ba kai sallah ba yanzu zamanin da zaka samu wani ya zo ya sallah kace bai ko ma kai sallah ba kai sallah ba ina ganin ashar ce za ta raba ku ko ya ce addinin na kaza kazan ka ne sai ya kundi mazaki ko ya ce tun wani lokacin tun kafin a haife ka muke yin sallah sai yau zaka zo ka ce mana ga yadda ake yin kaza to amma me wannan magana bai je makaranta ba yadda ya ga iyayensa da kakanninsa suna yi a anguwa ana yi shi ma kai fatiha ma a wajen liman ya iya a masallaci bai taba zuwa ya sa littafi a gaban qur'ani a gaban wani malami yace karantar da shi ba tun wanda aka yi ana yan yaran ta kuma daga nan aka gudu aka koma neman kuɗi shikenan ba komai to wallahi jama'a mu sani akwai matsala akwai damuwa sahabban manzon Allah ne da ya ƙara dawowa ya ƙara yin sallah manzo Allah ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ya ƙara koma ya ƙara yin sallah karo na uku ya ƙara dawowa manzo Allah ya ce a koma kai sallah dan kai ba kai sallah ba sahabban manzo Allah ya ce ya rasulullah inni la uhsinu ghayraha wallahi manzo Allah ba zan iya yin wacce tafi wannan kyau ba ban iya ba manzo Allah ya ce mito ya kai Khallad ibn Rafi' sunan sahabin kenan Allah ya kara mishi yadda idan ka tashi yin sallah ka daidaitu a tsaye sannan ka yi kabbara bayan ka yi kabbara ka gode wa Allah ka yabe shi da abin da Allah ya cancanta na yabo shi ne du'a'ul istiftah sannan ka nemi tsarin Allah sannan ka yi kabbara bayan ka yi kabbara ka karanta Fatiha ka karanta abin da ya sauka gare ka na Alqur'ani idan ka zo kai ruku'i manzon Allah yana karanta da shi dalla dalla dalla dalla har zuwa sallamewa haka wata rana manzon Allah ya gani yana sallah yace mai kai je ka sallah sallah sallah ka bata yi ba ya tsaya kallon manzon Allah manzon Allah ya ce mai sabai ya ku ya ku sabaina da wannan mutumin ya mutu da irin wannan sallar da yake yi da ya mutu akan addinin da ba na annabi Muhammad ba sahabi ne fa amma ku ji maganar da manzon Allah ya faɗa saboda muhimmancin sallah mafiya yawan mu yau ko muna yin sallah ne kawai yadda muka ga ana yi ba wai mun koye ta bane a addinance dan lokacin da ake koyarwa muna can muna bacci ko muna can muna kallo ko muna can dandali muna hira hiran siyasa ko hiran kwallo ko hiran fim ko hiran yan mata ko hiran kaza ko hiran business ko hiran wani abu dai na duniya wani ana yin sallah yadda ka san shine shedani da an fara to astaghfirullah astaghfirullah shi sai ga kai ina wuf sai ka yayi waje shi yasa jama'a hatta wayar da kuke gani akwai wani yanayi na shedanci a cikin ta shine yayin da ka zo yin sallah ko in ma dai ka sata a complete silence yadda ba za ta taba yin kara ba ko kuma ka sanya ta a kashe ta ɗayan biyu in ka sa a vibration za ka cutar da kanka cutar da uwanka in tana vibration ne wani zai jin ga wani ma ana kiran shi ana cikin sallah ma ana kiran shi sai shi zai fara masa wasu wasi ka cutar da uwanka ko ka sani ko baka sani ba ko mala'iku sun rubuta an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ka kiyashe mu da haka jama'a wannan ainihin wato hujja da Imam Bukhari ya kawo mana sai ma ne ce fa bada'a bil ilmi qabla al qawl wal amal wannan hujja da Imam Bukhari ya kawo kaga sai ya fara da bene ilimi gabanin mutum ya fara faɗin wani abu na zance gabanin kuma ya fara aiki a addini jama'an gane wannan ko Allah madaukakin sarki ka shiryar da mu zuwa ga sanin ilimi mai amfani ka amfanar da mu abin da muke karanta ka sanar shi mu abin da zai amfani mu ka kare mu da ilimi mai yawa mai amfani sai ma ne ya gaba da cewa i'lam rahimakallah ka sani Allah ya ji kanka ya kai wannan dalibi amin Allah ya ji kanmu mu yake ma addu'a masu karantawa ko annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ka sani wajibi ne akan kowane musulmi namiji da musulma mace ta'allum hadhihi thalath masail sanin waɗannan mas'aloli guda uku wal amalu bihinna ba sanin ba kadai da yin aiki da su wai abin da ke da wahala kenan zamanin nan ko aiki da ilimi sai ka zo ka gama sai sai ce maka wallahi na sani ka sani eh da gangan nake yi hawla wala quwwata illa billah kaga an samu qaswatul qalb bushewar zuciya ko ma'ana ba fa kai ke fada ba ke fadawa mahalicin da ke sama eh shi yasa ɗaya daga cikin salihan bayi yana wa dan uwansa nasiha ya karanta masa wannan ayar cewa wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin lallai a tare da ku akwai wasu marubuta akwai mala'iku masu kiyaye duk abin da kuke aikatawa kiraman katibin mala'iku masu karamci ne ba samu ba samu kowa ƙari ko rai katibi ne masu rubutawa ne kuma ya'lamuna ma taf'alun suna sane da abin da kuke aikatawa su aiki su kawai su rubuta su kai wa Allah report ko ba dan Allah bai sani ba sai dai dan a rubuta a littafin karanta shar kiyama sai a baka kayanka ka ji dadin yau kanka hisabi kenan sai yake wa dan uwansa nasiha yake ce mai duk wata magana da zaka faɗa ko wani aiki da zaka yi ka sani kamar a makaranta ne kane wani dictation kane wani imla'i kane masa shifta ko yanzu zan yi shifta zan ce ne ai kaza sai a rubuta ko kaza sai a rubuto da maganarka da aikinka da shiganka da fitanka dukkana mala'ika menene shifta yana rubutawa ko sai ce to ka duba alaman tumli wa ila man yurfa alaman tumli wa ila man yurfa wa kace wa shifta yake rubutawa mala'ika wajen wa ake daukar aikin akai wajen Allah to da haka sai kai kaka hisabi tun yanzu alaman tumli wa ilaman yurfa jama'a wannan nasiha ce mai kama jiki ma'ana tun daga lokacin zaka aikata kaka ce ba wanda ke gani na ai mala'ikan yana nan haka Allah ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba zai taɓa furta wani zance ba face a tare da shi akwai wani raqib mala'ika ne wanda yake mai rubutawa mai kiyayewa atidun kuma yana nan a halacce ba wai raqibun atid ba raqibu da atidu a ba bi wani raqibun atid shi mala'ikan ne raqibun mai lizimtan bawa ne atidun kuma a halacce yake ko da yaushe yana tare da mutum domin ka'ida kenan aka tashar kiyama mutum zai zo su uku za ku uku za ku kowace rai da mutane uku za ta zo akwai shaidanin da Allah ya halitta tare da kai wanda ke janka zuwa ga aikin sharri kowa yana da shi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shi sai da yace wa sahabbansa ni Allah ya taimake ni akan nawa ya musulunta sai Allah ya ce wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowace rai za ta zo da sa'iqun wanda yake kora ta zuwa gaban Allah wa shahid da kuma wanda zai bada shaida akan abin da ran take aikatawa haka kowa zai je gaba ga Allah eh haka Allah ya faɗa wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid da mai korata da mai bada shaida shi yasa ma Allah zai fara maganar cewa to za a fara jayayya tsakanin shi da shaidani shi qala qarinuhu rabbana ma adghaytuhu maka yace to wallahi Allah wannan fa shi insan aikata aikin sharri sai ya ce a wallahi rabbana ma adghaytuhu ba ina sai wuce iyaka ba ya saba maka walakin kana fi dalalin ba'id sai dai ya kasance a cikin batace mai nisanciya karshe dai gaba ɗaya sa a tattara sai wutar jahannama Allah ka kiyashe mu to wannan malami yace ka sani wajibi ne ka san waɗannan ababe guda nawa guda uku wal amalu bihinna da kuma yin aiki da su kai tsaye abu na farko shine al'ula anna Allah khalaqana ka sani cewa lallai Allah ta'ala shi ya halice mu wa razaqana kuma shi ya azurta mu wa lam yatrukna hamalan kuma bai bar mu karazibe ba bal bari dai arsala ilaina rasula ya aiko mana wani dan sako wani manzo da zai isar da sako nashi zuwa gare mu faman ata'ahu duk wanda yi wa wannan manzan biyayya wanda Allah ya aiko ko dakhala aljanna ya shiga aljanna eh ka faɗa kawai ya shiga aljanna i'tibaru ma sayakun ne fassarar abin da zai zo anan ma'ana kace zai shiga aljanna ko ko ya shi dan dai ka manzon Allah aljanna zaka shiga insha Allah ta'ala saboda haka man aqa'a wanda yi masa biyayya دخل الجنة يشبع الجنة ومن عصاه وانك ويسابا وانن منظم دخل النار زي شغو تجهنم الله كياشم والدليل دليلي أكن هكا شوى وندي مسبيئيا زي شغع الجنة كما الله يا إكوار منزنن قوله تعالى فنن الله مدوك كيدك شوى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم lallai mu mun aiko muku da manzo wani irin manzo shahidan alaikum mai ba da shaida ne a kanku a ran tashar kiyama kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aika wa da fir'auna manzo shine annabi Musa alaihi salam fa asa fir'auna rasula sai fir'auna ya saba wa wannan manzon da Allah ya aiko zuwa gare shi فأخذناه أخذا وبيلا Allah ce sai muka kama shi wani irin kamu mai tsanani Allah ya halaka da Fir'auna hal ataka hadith Musa idh nadahu rabbuhu bil wadi muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha kaje wajen Fir'auna domin shi ya ketare iyakar Fir'auna فقل هل لك إلى أن تزكى ce mai kyau fir'auna ko dai zaka dan sauko ka tsarkaka ka bi Allah wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha kuma ni zan shirin da kai zuwa ga wurin ubangiji ka ji tsoron sa Allah ce fa arahu al-ayati al-kubra da fir'auna zai shi toba akwai aya akwai wata alama za ta nuna manzancin ka Allah ce fa alqa asahu fa idha hiya thuban mubin ya jefa sandarsa gashi ta zamto katan kuburcin maciji wa naza'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin-nadhirin ya ciro hannunsa daga hamata sai gashi yayi haske ta kama haske shine fa arahu al-ayat al-kubra amma fa kadhaba sai ya ƙaryata wa 'asa kuma ya saba wa manzon thumma adbara yas'a sannan kuma ya juya baya yana mai gaggawa yana tafiyarsa فحشر يتار متاننسا فنادى ييكو اسكس فقال انا ربكم الاعلى شاي موسى yana ce muku akwai bangi to ni ne ubangiji kuma fi girma ana ce fa akhadahu Allah nakal al-akhirah wal ula sai Allah ya kama shi ya damke shi azaba irin ta farko da ƙarshe to kaga ƙarshen wanda ya saba manzo kenan ko can kuma mun karanta illa man taba wa amana wa amila salihan فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا سنا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى هنا فلا يخاف ظلما ولا حظا wanda ya aikata aikin alkhairi kada ya ji tsoron zalunci kada kuma ya ji tsoron zamu ya masa aikinsa a'a Allah ba zai daidai daga cikin waɗannan ba domin Allah mai adalci ne Allah al-ghafur ne zan rahma mai gafara ne ma abincin jin kai Allah ta'ala ka ji kanmu to kun ji ko eh na farko kenan jama'a to kenan dalili na hankali da dalili wanda kake iya ji yau da gobe zai tabbatar maka da cewa Allah shi ya halitta ya ko bayan Allah ya aiko da manzon nan ai ya zo mana sako ko eh Allah ya ce da me ya halicci dan adam na'am daga me akwai aya akan haka na'am na'am na'am ayar da ke maganin a kan cewa an halicci ɗan adam ne daga turbaya asali a tuna mana aminu a tuna Allah ya ce huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun huwa allazi khalaqakum min tin Allah shi ya halice ku daga yimbu daga kirbaya thumma qada ajala sannan ya sanya muku wani dan lokaci a duniya wa ajalun musamman indahu kuma wani dan ajali ne sananne a wurin Allah to thumma antum tamtarun sannan ko kuma ku dore yin shakka game da al'amarin Allah wa min ayatihi an khalaqakum min turabin ثم إذا أنتم بشر تنتشرون daga cikin ayoyin Allah an khalaqakum min turabin Allah ya halice ku daga ƙasa thumma idza antum basharun tantashirun sannan sai gashi kun zamto ɗan adam masu cikakkun halitta kuna yaɗuwa a cikin duniya walaqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار كلكم من آدم وآدم من تراب haka manzo Allah ya faɗa kenan Allah ne halicce mu kowa ya san wannan ina fata an gane wannan sannan kuma bayan halittar da Allah ta'ala ya mana wa yake azurta mu ne kuma Allah ne ba shi ke ba mu sura ba الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك Allah shi halicce ka fasawaka ya daidaita halittanka fa'adalaka ya sanya ka zamto cikakken mutum ya kawata halittanka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak cikin kowane sura da Allah ya so sai ya sanya sai ya sa ka dinga hauhawa tun kana jariri ka taso kana dan saurayi ka koma ka tsufa din yana ciccinza maka yanayi Allah ce kalla bal tukadhibuna bid-din a'a ba ka al'amari yake ba sai dai gashi suna kare ta sakamako addinu anan ma'ana al-jaza don addini yana zuwa da ma'anoni da yawa a cikin Qur'ani nan addini ma'ana al-jaza sakamako to kenan Allah ne halicce mu bayan daga ƙasa kuma sai daga mene dukkan bane ko khalaqal insana min 'alaq wa laqad khalaqal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqah fa khalaqna al-'alaqata mudghah fa khalaqna al-mudghata 'idhama فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون Allah ya faɗa mun halicce ku ne daga ƙasa muka halicce ku daga ɗigon mani ɗigon mani ya zama gudan jini gudan jini ya zama gudan tsoka gudan tsoka ya zamto ƙashi sannan aka je aka busa mishi rai Allah ya ce sannan sai muka ci gaba da raya wannan abin da ke cikin cikin mahaifiya muka zama da shi wata halitta ta daban ta musamman Allah sai yi wa kanshi kira ya ce fatabarakallahu albarkatun Allah sun yawaita ahsanul khaliqin mafi kyautata iya halitta to bayan an gama wannan kuma fa thumma sabila yassara sannan Allah ya sauƙaƙe maka hanyar fita daga cikin mahaifiya o ka dube da kake haihuwa cikin wahala inda za a kalli kofar da mutum ke fitowa wani zai iya cewa kai billahi ladhi ba zai wuce fito ta nan ba amma saboda haka Allah ya tsara bayan ta mutum ya fito kuma bari ya koma ya rufe ya koma kawan ba shi ba Allahu akbar wa zai yi wannan ba Allah ba babu bayan an gama fa thumma amatahu fa aqbara sannan Allah sai ya kashe mutum fa aqbarahu sai asan ya shaka kashin kasa kuma sai a binne shi shine thumma innakum ba'da dhalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan ku za a tashi ku a tashar kiyama ثم إذا شاء أنشره sannan lokacin da Allah ya so sai ya tada halittarsa Allahu akbar Allah ka samu je asa'a Allah ka gafarta mana Allah ka ka samu zantu masu masu kyauta aiki haka Allah ta'ala ya faɗa kuma halittar nan dake dake ne ko hadith Abdullah bin Mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya balla labari huwa sadiqul masduq mai gaskiya ne abin gaskatawa ya ce inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithlu dhalik thumma yakunu mudghatan mithlu dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'id فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها hadisi ya kare Allah ya halicce in farko daga dugon mani dugon mani ne zai kwana arba'in ya koma dugon jini kwana arba'in ya koma gudan tsoka kwana arba'in ya koma gudan kashi kwana arba'in sannan sai a busa masa rai bayan wannan har ya kai zuwa ga a lokacin da aka busa masa rai kuma za a ce mala'ika to rubuta iyaka arziki da zai ci a duniya gaba daya me naka da gaggawa duk halin da ka ganka a ciki da gangan Allah ya sa ya so ya ganka haka ba kuskure aka samu ba jama'a ba kuskure bane haka Allah ya so ya ganka da gangan Allah ya yi kaka dauka kuskure ba kuskure bane ba kuskure a ciki yayi haka ne kuma dan ya jarabce kai gani zaka yi hakuri bautan da kake wa Allah zaka rage ko zaka kara Allah yana sane da gangan ya baka arziki ya baka kudi ya ga yaya zaka yi zaka bi ta hanyar da yace ka bi da kudin ne ko ko zaka yi sarranka kowanne Allah ya baka akwai jarrabawa ciki kowanne ɗaya daga cikin biyun nan Allah ta'ala ka kiyashe mu to jama'a kun ji haka Allah ta'ala yake tsarawa bayan an rubuta waɗannan kuma za a rubuta cewa dan wuta ne ko dan aljanna tun a cikin fa i dan wuta ne ko dan aljanna sai manzo Allah ya rade ce fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ina muku rantsuwa da Allah wanda babu abin bauta wanda ba shi ba ɗayan ku zai dinga aikata aiki irin yan aljanna har sai ya zama tsakanin shi da shiga aljannan nan zira'i ɗaya ne ma'ana mutuwa ce kawai da ya mutu a lokacin sai aljanna fa yasbiqu alaihi alkitab wancan littafin da aka rubuta tun yana cikin mahaifiyarsa sai rinjaye shi فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها سي أيكة أيكي نا أن وتا كما يشجيتا manzo Allah ce kuma ɗayan ku zai aikata aiki irin na 'yan wuta har sai ya zama tsakanin shi shiga wutar nan bai wuce zira'i ɗaya ba kamu ɗaya mutuwa ce ta rage kawai fa yasbiqu alayhi kitab wannan littafin da aka rubuta shi a cikin mahaifiyarsa sai rinjaye shi fa ya'malu bi amali ahli janna fa yadkhuluha sai aikata aiki irin na yan aljanna kuma sai shiga aljanna Allah ka sanya mu daga cikin aljanna ashe jama'a mutum baya aminta wa kansa fitina ko sai ran da ka bar duniya to ran da ka ka zo mutuwa ka faɗi la ilaha illallah to daga ran kake tabbacin cewa eh ka tsira eh amma yanzu dai kin da kake raye a'a akwai sauran aiki jama'a shi yasa kan wanda ya rubu ai kai ne kaza ai kai babban malami ne ai kai mai imani ne ai kai mai gaskiya ne kana hura hanci kana jin daɗi ayya an yanka ka an zara ka an kashe ka manzon Allah ya ga wani daga cikin sahabbai yana yana yaban dan uwansa manzon Allah ya ce ina ya kashe shi aka manzon Allah ya faɗa yayi me manzo Allah sai ce iyyakum wal madh ka shedin ku ku kiyaye ka shedin ku ina jin kunnun game da yawan yin yabo yace fa innal madh zabh domin yabo yanka ne ya ji kuma wani yana ta yaban dan uwansa manzo Allah ya cewa iya ayya ya yanka shi ya kashe shi ya kashe shi saboda zaran kana yawan yaban mutum akan wani abu sai ya kankance sai zama yana ta daga aina yi kaza na alheri aina yi kaza ma na alheri a to mu ko yanzu ma mutu mana a bawa ba ne kai to da kayin waye lamince maka cewa Allah ya karba sabai fa sun yi aikin amma kullum su cewa suke kai inda ban san inda na ina da garantin Allah ya karbi wannan aikin ai da na caba to amma mu yau na aiki ne cewa kai da mun ma yi Allah ya karba kamar zamu yi wa Allah dole to Allah fa mun fa aikin nan fa Allah kana gani Allah kana gani to fa Allah abin nan fa da kace za a ba da mu a ba mu a'a ba wanda ne Allah dole Allah ta'ala ka tsare mana imani sannan wa lam takuna hamalan ko mun gama wannan gaba ai ko yawa ya aiko mu fa man ata'ahu dakhala aljanna haka manzo Allah ya faɗa yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkanin al'umma ta kakkaf kowa zai shiga aljanna sai wanda ya kiya sai wanda ya sai wanda ya kiya shi ya rasulullah wa man ya'ba Allah wa zai kiya wa zai kiya a ce shiga aljanna ya ce na kiya waye zai ki manzo Allah ya ce i man ata'ani dakhala aljanna wanda ya bi ni yayin biyayya ya shiga aljanna wa man asani wanda ko ya saba min dakhala an-nara ya shiga wuta kaga shi kana son shiga aljanna wa zaka bi eh shine kadai wanda an bi shi an tsira ko to Allah ya aika mana manzanni domin su ainihin wato karantar da mu akwai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sunan shi Jubair ibn Mut'im Allah ya kara mishi yadda Jubair dan Mut'im wata rana lokacin yana yana kafirin shi ne musulunta ba tukuna da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya samu manzo Allah yana karanta wannan ayar yana cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbika aw humul musaytirun da yaji manzo Allah yana karanta wannan ayar cewa wai am khuliqu min ghairi shay'in ko ko so wai an halicce su an halicce su ne haka kawai ba daga komai ba am humul khaliquna kai kuma su ne masu yin halittar su kafaran da suke musu halittar Allah da samuwar Allah da ayyukan Allah am khalaqus samawati wal ard ko ko su ne suka halicci samai da kasai ne ma Allah ya ce balla yuqinu a a ba su da yaqinin haka sun san ƙarya suke yi am indahum khaza'in rabbik wai ko ma dai su ne nan suke rike da taskan ubangijinka ne am hulu sayyidun faɗin wannan magana ke da wuya ya ji ta daga wajen manzon Allah yana karanta wannan suran sai ya ce wallahi da naji wannan maganan kaya da qalbi an yaqira saura ka dan zuciyata ta fashe ta fito daga cikin daga daga cikin irjina ina fata an gane yace wa dhalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi yace a wannan lokacin na farko kenan da imani ya tsarsa a cikin zuciyata ya tabbata a zuciyata na gane ko wannan manzon lalle manzon gaskiya ne ba ƙarya yazo da shi ba jama'a an gane wannan ko sannan mu sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa babu wani al'umma daga cikin al'umma babu wani manzo daga daga cikin al'umma ko face Allah ya aiko da manzo a cikin ta wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wani wata al'umma face wani manzo ya taba ratsawa ta cikin ta ya wuce ya karantar da mutane bautan Allah shi ne kuma an ya'budu Allah wa jtanibu at-taghut an gane wannan ko sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani manzo da Allah ya aiko face sai Allah ya bashi kwatankwacin irin abin da ya kamata mutane su imani da shi ina fata an gane wannan sai zama da gaskin sa akwai wanda zai karbi sakon ya bi Allah kuma ya shiga aljanna karshe akwai wanda kuma zai zama kaman kasa ce ke kasashiya jangargari wanda ko ya an yi ruwa ba za ka yi noma ba ko ka shuka shuka ba za ta yi ba ma'ana zai karɓi wannan wahayi an gane wannan ko Allah ta'ala ka shirya da mu to jama'a kun ji athaniya sai na biyu anna Allah la yarda haka ne ko athaniya shine anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahad Allah ta'ala baya yarda a hada shi da wani auren bauta kowane ne fi ibadatihi a cikin bautansa لا ملك مقرب ولا نبي مرسل با wani annabi makusanci ba wani mala'ika makusanci ba ko wani annabi manzo babu ɗaya daga cikin waɗannan da aka ce ka gwama shi da shi wajen bauta jama'a ga Allah ba zai yiwu ba an gane wannan jama'a ba zai taɓa yiwuwa ba kowane ne ka haɗa Allah da shi wajen bauta ko to sunan ka ɓatacce Allah ne ya faɗa wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida wanda ya shirka da Allah to ya bata bata mani sanciya haka nan wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima wanda ya shirka da Allah to lalle ya kirkiri wani zunubi mai girma daga jama'a kun ji Allah baya yarda a hada shi da wani auren bauta ba babu wani mala'ika makusanci ko wani annabi manzo dukkanin su bayi ne ga Allah don haka babu wanda zaka cakuɗa bautansa da Allah lokaci guda wad dalilu dalili akan haka qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada lallai al masajid a fasarar farko al masajid masallatai lillahi na Allah ne don haka fala ta da'u ma'allahi ahada kada ka haɗa kada ka kirayi wani kada ka bauta wa wani tare da wa tare da Allah fasara ta biyu wa annal masajida lallai waɗannan gaɓoɓi da Allah ya bai wa mutum wanda mutum yake sujada a kansu guda nawa guda bakwai to na Allah ne fala ta da'u ma'allahi ahada taka kuskura kada Allah da wani a lokacin da kake mai sujada ko kake mai wani bauta shi yasa riya take da khatari laha khatarun azim ar-riya hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya kiyaye shi daga riya yakan ce Allahumma tahhir qalbi min an-nifaq wa 'aini min al-khiyana wa lisani min al-kadhib وعملي من الرياء فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا الله كثرك كزوجياتا غبر منافنشي كتياي إدونا غبر يودرا كتياي من أيتنا يا الله غبر الرياء domin Allah kai ka san abin da idaniya take aikatawa na yaudara ka kuma san abin da yake boye a cikin zuciya na ainihin riya da aka yi manzo Allah bai ci wannan addu'ar ashe manzo Allah ya karanta da mu nan murƙai ne ko la ka jama'a wajibi ta karɓon Allah Allahumma inni a'udhu bika min ar-riya'i was-sum'a Allah ina neman tsarin ka daga riya da kuma jiyarwa riya shine kai kowa ya gani aibe ka ce kai wani ai ba dama ne ai in dai shine ya dauki littafi yana yi ai sai ka ji kaman kaza sai ya rubi shi kuma ko kuma a'a kai kana yi ne saboda a gan kana yi a ce in ai wani ba da ba dai sallah ba a sallah ba ta wajen shakan lokaci amma fa yana yi ne saboda mutane su yaba masa a lokaci guda kuma yana sa Allah ya bashi dada to kaida guda ɗaya ce manzon Allah ya faɗi hadithul qudsi yace ubangiji madaukaki sarki ya ce ana aghna shuraka'i 'an shirk ni ne mafi wadatuwan masu wadata gabarin shirka gabarin shirka man 'amila 'amalan duk wanda ya aikata wani aiki ashraka ma'i fihi ghairi ya hada ni da wani a cikin wannan aikin taraktuhu wa shirku na bashi da wanda ya hada ni da shi din ya bashi da ni shi girma sai Allah ya ci girma ya baka da wanda kake son ya ji ya baka da wanda kake son ya gani shi ya baka lada zai iya baka lada mutum da baya iya tsina kansa amfani ko kawar da wata cuta shine zai tsina maka komai to in ka gane wannan shikenan kawai sai ka sai ka ba Allah ko ka hakura da dukkanin wani ainihin wato abubuwa za su iya baiwa baya Allah ta'ala ka kiyashe mu Allah ka tsare mana imani to jama'a kun ji Allah ta'ala baya yarda to gashin Allah ta'ala ya ce wa annal masajida lillah lallai wuraren yin sujada na Allah ne dan haka fala tad'u ma Allah ahada kada a hada kowa da Allah a wajen mene a wajen bauta Allah ta'ala ka tsare mana imanu al-thalitha sai na uku anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrab qaribin ce duk wanda yayi wa Allah da'a ya kuma oke duk wanda yayi manzon Allah da'a sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kuma ta Allah wajen yin bauta ko to bai halatta gare shi ba ya jibinci ya nuna soyayya ga dukkanin wanda ya kauce wa Allah ga dukkanin wanda ya keta dokokin Allah ga dukkanin wanda ya keta dokokin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba haka bane ai akwai shi da yawa ko wani sai ya kawo maka wata ibada ma ya ce maka ai wannan ya fi na annabi ni na ji wanda ya faɗi wannan ya ce ai salati da kake ji na manzan Allah da ya kawo ai babu taslimi a cikinta kuma Allah cewa ya yi wa sallimu taslima shi kuma manzan Allah ya karantar da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وفي العالمين إنك حميد مجيد إيش تكا أكو تسليمي أنا سي وانا يجي اللهم صل على محمد وسلم تو دو سلم وانا كده وتسليما أتكي تتبت النبي معناه شي وانا إفن وانا مكان يفهم الله فهمتر الديني ya fi manzon Allah fahimtar salatin manzon Allah bai iya ba sai shi jama'a yanzu da Allah wannan mai faɗin wannan sai ka so shi to bari ma mu ji ga ayan Qur'ani za ta faɗa mana yi ko kenan wannan gabar jama'a tana karantar da mu menene alwala wal bara suwa ya kamata ka so shine alwala albara suwa ya kamata ka yi baran-baran da su yanzu ba ka ba su abubuwa guda biyu ne in ka bi Allah ka bi manzon Allah dole ka so waɗanda suke bin Allah suke son manzon suke bin manzon Allah idan kuma kace zaka bi Allah wanda bai bin Allah ya kike da kai ko to kai ma sai ka yake shi idan to kai ma baka bashi shi ma nace walau kana aqrab qaribin kai ko da wannan mutumin makusancin mafi kusancin kusanci ne gare ka waye mafi kusanci kenan uwa ko sai wa sai uba sai wa sai yan uwa ko sai kuma yaya ko sai yaya sai yan uwa ko sannan kuma sai dangi ba haka bane to dukkaninsu ko da su ne in dai sun garba da Allah sun keta dokokin Allah ba za ka bi su ba kai ma dole ka kiyaya da su ibada ce kai a gare ka an gane wannan ko shi ma nace walau kana aqrab qarib ko da mafi kusanci mai kusanci Allah shi wata mala akwai dalili akan haka yace yi akwai dalili qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce qawluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم تكاد أولئك كتب في قلوبهم الإي- في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ba za ka taɓa samun mutanen da suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe ba suna nuna soyayya ga dukkanin wanda ya keta dokokin Allah yuwadduna man hadda Allah wa rasula suna keta dokokin suna keta iyakokin Allah da manzon Allah Allah ya ce walau kanu aba'ahum ko da ubanninsu ne ko da uwa ce ko uba ne au abna'ahum ko da 'ya'yansu ne aw ikhwanuhum ko yan uwansu aw ashiratahum ko danginsu ulaika masu yin irin wannan waɗanda suke kin jinin dukkan wanda yake jinin bin Allah da manzonsa kataba fi qulubihimul iman yin hakan ma shi zai sa Allah ya rubuta imani ya wajabtar da imani a cikin zuciyarka masu irin wannan aikin kaji bauta ne ma ga Allah ko nuna kiyayya ga wanda yake Allah da manzonsa kaji bauta ne ma ga Allah Allah ya ce ma irin waɗannan su ne muke rubuta imani a cikin zukatansu Allah ya buga stam akai wa yudkhiluhum kuma Allah zai shigar da su jannatin tajri min tahtiha al-anhar wace wa ayyadahum bi ruhin min kuma su ne wanda Allah yake taimakon su da wani ƙarfi daga wurinsa ba a cin nasara akan su jama'a eh ka ba Allah ya wani cin nasara akan ka an gane wannan ko sannan Allah ya shigar da su aljannatai waɗanda ƙoramuna gudana a ƙarƙashinsu kuma za su dawwama a ciki jama'a ba fita radiyallahu anhum wa radu an sun yadda da Allah Allah ma ya yadda da su kai waɗannan in gata ne sun caba jama'a babu abin da yafi a duniyar nan irin Allah ya yarda da kai domin in aljanna bayan an shiga aljanna akwai abin da yafi shiga aljannan daɗi shine ganin Allah Allah zai tambaye aljanna ala azidukum ba ku bukatar in ƙara muku wata ni'ima yahba ya rabbana a'ataytana wa a'ataytana wa akramtana wa a'ataytana ya rabbana Allah ka mana kyauta ka mana dadi ka mana karamci ka mana kaza ya Allah bai mun zan bukata kuma sai Allah ya ce eh akwai yace a yau yarda ta ta tabbata a kanku har abada ba zan taɓa yin fushi da ku ba Allah bayan an gama wannan kuma daman al'arshin Allah yana saman aljanna ne ko sai Allah ya bude hijabin sa sai yan aljanna su ga Allah manzon Allah ya ce wannan ganin Allah da za su yi ma yafi shiga aljannan da ni dan Allah zai zo a ran tashi alƙiyama amma zai zo a fusace yawancin mutane haka za su koyar da kai nakisu ru'usin inda rabbihim mujrimai kuwa duk wanda bai bi Allah ba ranar za ta shi yana tafiya akan fuskar sa ne sahabbai suka ce ya rasulullah ta ya za a yi mutum ya rika tafiya akan fuskar sa manzo Allah ya ce i wanda ya ba su ikon tafiya da kafafuwansu a duniya kuma shine zai sa su rika tafiya da kawunansu haka za a daure mutum a tukuikuye shi a ja shi a kashi gidan mutum a je a jefa shi Allah ta'ala ka kiyashe mu Allah ka tsare mana imani Allah ya ce ulaika hizbullah waɗannan fa sune ɗan kungiyar Allah masoya Allah ala adatu tanbihin ko adatu tanbihin ala jama'a ku saurara inna hizballahi humul muflihun ɗan kungiyar Allah sune masan babban rabo Allah cinya mu daga cikin su insha Allah ta'ala za mu takaita saboda lokaci muna roƙon Allah ta'ala abin da muka karanta daidai Allah ya sami tare a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ka biya mana a bukatun na alkhairi Allah ka biya mana Allah ta'ala ka shaida mu tafarki majalisi ya hakuri jama'a da zuwa da yilata saboda wasu abubuwa ne da fatan Allah ta'ala zai gafarta mana baki daya وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته